إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata daren ta ranar talata daren laraba haka ne laraba laraba daren alhamis kwarai da gaske yau muna bakwai kenan ga watan rabiu tsani idan ba kuskure ba shekara 1444 daidai da nawa na boko biyu ne na biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 wannan shine zama na biyu a cikin littafin addu'a salahul mu'min wadda yake jeren giyar daura ce kamar yadda muka sani na littattafai guda hudu wanda suke da taken haƙibatu shifa wanda kuma wannan shine littafi na hudu kenan darasi na biyu insha Allah a shekaran jiya mun tsaya a shafi na hudu idan ban yi kuskure ba inda za mu tashi na malai cewa ha huwa nabiyullahi ayyub alaihi salam yastakhdimu salahud du'a ba'da ma nazala bihi anwa'ul bala wa anqata anhu an-nas wa lam yabqa ahadun yahnu alaihi siwa zaujatahu nan ne nan ne malam shafi na hudu ko na malam na kan kawo mana falalan da addu'a take da shi ne sai ke mana kwatance da misali da mafiya darajar mutane su ne annabawa bayan ya fara da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a lokacin yakin badar in ba kumanta ba to shi ne gangaro ya ce hakanan ku duba hahuwa nabiyullahi ayyub yanda annabin Allah gashi nan gaba gare ku a tarihi annabi ayyub alaihi salam aminci Allah sabbata a gare shi yastakhdimu yastakhdimu du'a yastakhdimu silahul du'a yake amfani da takobi na addu'a wurin neman biyan bukatansa ba da ma nazala bihi anwa'ul bala bayan nau'ukan jarabawa daban-daban sun same shi ko wanda ake cewa annimar saniyar duru ga rashin lafiya a jiki ga ma rashin iyalai duka kowa juya baya kuma a jan ke ƙara nuna maka in ba Allah ba baka da gatan da ya kai Allah mutane za su yi rabuwa da kai a duk lokacin da bukatuwarsu ta ƙare da gare ka ko ba ku yadda da wannan ba ra'aitun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man la indahu dhahabun fa anhu nasu qad dhahabu tace naga mutane suna dandazo a wurin mai gol da azurfa mai sinadarin kayan aikin rayuwa wato dukiya wa man la indahu dhahabun amma kaga talaka fitik dan uwana irinka wanda bai da kumban susa fa anhun nasu kad zahabu to shi duk mutane watsiya suke su bar shi ko a dangin ku dan ka duwa zaka ga irin wannan misali sannan kake fafutukan neman ilimi ba wanda ya san wahalar da kasha sannan kake cin bakar wahalar neman duniya a kasuwa mutane duk ba su damu da kai wani magani yake kai mahaukaci ai ba zai iya ba yawanci wanda ya ci nasara an jefe shi da waɗannan kalmomin ba zai iya ba ba zai iya ba maimakon karfafa sai tsara gwiwa amma da garin da ka zama wani wata a daren sha uku kuma kowa so yake jingina da kai sai ka ga haƙƙaryen sunan dangi ake yi mutum ga mahaifinsa da ya haife su wanda Allah ce ud'uhum li'aba'ihim amma saboda akwai wani wanda yafi ƙarfi na dukiya a dangi sai ka ji da shi ake jingina suna sai mace ta auri namiji ga mahaifin da ya haife ta amma saboda mijinta shine mai kumban susa sai ta share sunan mahaifin tana amfani da namijinta ko ba haka ana yi kuma wannan ba nan bane fa kadai naji shek abdurrahman al-arifi hafizahullahu ta'ala yana maganan sanda yake lecturing a wata jami'a a kasar saudiya sai wani daga cikin ɗalibansa ya samu rashin lafiya ta kwakwalwa sai kai matakin da ba zai iya gane karatu ba saboda lalurar ta ɗanyi ƙarfi sai suka taru da yake su suna da mutunta ɗan adam a jami'an kamar senate kenan mu anan suka ce yaron na abin da zai fi a ɗauke shi daga makaranta a kai shi asibiti amma ko nan da shekara nawa ya samu lafiya kuma zai dawo ya ci gaba da karatu kuma scholarship amma mu yanzu fa wai damu da kai mu wata takwas ma ana zaune a gida malam wata takwas ilimi na tsaye wata takwas awa ai ko wallahi sai an biya consequence za ga consequences din sai an biya bashin barnan ku rubuta ku aje sai dai Allah ya kyauta amma sai an ganshi a ƙwaryan to da aka ɗauke shi sai aka ce to a samu ɗaya daga cikin malaman makarantar wanda zai rinka bibiyan halin da yake ciki ku gani fa a rinka bibiyan halin da yake ciki ana ba da report a makaranta to shek abdurrahman al-arifi ya ce shi ne aka wakilta akan ya kaman ya yi supervising halin da yaron yake ciki yana ba da report kuma yana ba da shawarwari game da yaron har gidan yaron yake zuwa yana malamai manya na duniya ya ce to abin da ya ka hankali na ni nake faɗa muku wannan shi ne ya ce akwai raddan ba mahaifinsa kamar minista ne ke haka a ƙasar saudiya ya ce in naje domin duba yaran wani lokaci sai in ga mutum fiye da hamsin da hudu a wani dan falo wanda aka sa kamar dan conference room haka suna zaune suna jira su ga mahaifin shi ɗaya bayan ɗaya ya ce ni na zo kawai zan duba yaron in abin da zan yi in tahiyata ya ce ba a gushe ba sai aka canja wannan mahaifin nashi daga wannan matsayin da yake ya ce wallahi da na zo wata rana sai na ga mutane ba su wuce shida ko hudu ba ya ce kai akwai ran da na zo sai na tadda mahaifin nema a zaune a wurin da mutane ke zama suna jiran shi ya fito shakatawa ba kowa a wurin shi duk sun tarwatsa sun watsi fa anhun nasu kad zahabu din ke shi yasa duk wanda Allah ya bashi wata dama bai bayar da ajiya a wurin Allah ba yayi asara ba san ko kun gane ba eh duk wanda Allah ya bashi wata dama ta shigo hannunsa ko mulki ko dukiya ko sarauta ko fada aji ya kasa amfani da wannan daman yi ba da ajiya a taskar Allah to wallahi sai yana dama saboda duk mutane da kake ganinci ba da gaske suke maka ba da gaske ba ne za ka gane hakan ka fada jarabawa za ka sha mamakin mutane a wai ka ɗauka da ana ma jiniya sa sa sa sa da gaske ne a wallahi ƙarya ce wallahi ƙarya ce asalin masu tsaya da gaske su ne salihan bayan Allah an kara yi tare da su su ne kaɗai ɗaliban ilimin nan ustazan nan masu imani na gaske wallahi ba mutanen kirki kamansu su ne kaɗai waɗanda duk daɗi duk wahala dama ba su zo don abin hannunka ba za su fasa kuma don abin hannunka ba don ka rasa shi ba bal masan da ka rasa su za ka ga sun fi kowa kusanci da kai da waɗannan talakawa da kake ga su ba kowa ba to Allah ya taimake mu mala yace ga annabin Allah dan dai annabi ayyuba yana amfani da takobin addu'a bayan jarabawa nau'i daban-daban sun sauka gare shi wan qata anhu nas mutane suka yanke masa kuma ita ce daman kaidar ko ko ba haka bane mutane suka yanke gabarin shi kowa ya tsere walam yabqa ahadun yahnu alaihi babu wanda ya saura daga cikin mutane yahnu alaihi wanda yake tausayawa a gare shi siwa zaujatahu in ba matarsa ba kuma har a yau galibi abin da ke faruwa kenan da yawan mutane ko mu maza ba mu cika mata wannan karan ba mata sun fi mu kara a wannan babin in namiji ya shiga jinya da laluri dukiya ta ƙare akwai matan da suke butulci ƙwarai da gaske akwai su amma dai in ka ɗauki statistic ɗin na gaba ɗaya za ka ga mata sun fi maza haƙuri da miji fiye da yadda namiji ke haƙuri da mace in ita ta shiga jaraba amma ana samu gwargwadon imanin mutum a ɗabi'ance dai su sun fi mu juriya gaskiya kuma sun fi shi yasa a nan yake da muhimmanci mu gyara tunanukanmu a wasu wurare a bisa fahimta ta ce wannan bayanin da zai fahimtar ita ce so da yawa wasu Allah kan ba su dama a rayuwa amma 'ya'yansu da iyalansu sai zamto suna nesa da taimakonsu za su iya taimakon wani a waje taimako har ya zama wani abu amma ba su da inaya tamma cikakkiyar kulawa ga su ga matansu sun zama wani abu ko 'ya'yansu sun zama wani abu kuma wannan kuskure kuskure ba na cewa ne matarka ta fita waje ta fidda tsaraici a ba ka shake magana ba amma duk yanda suke akwai halin da zaka iya gina musu rayuwansu su iya tsayuwa da kafansu bayan baka dan wallahi da yawan mutanen da kake ga yanzu suna haba haba da kai da 'ya'yanka, ran da ba kai zaka sha ƴaƴanka sai sun kusa kuka sallama a kofar gidanka ba za su yi ba sallama wannan magana ce wanda ta gaskiya kowa ya santa din mai hankali ya sa abin da nake faɗa din mai hankali ya ka wanda tafiya ka bar gari ka gani mutum nawa ne suka zo gidanka suka ce ya yara ko suka kawo yara biskit nawa ne wani yaron har zai kwanta asibiti ya warke ba wanda ya san ma yake ci haka ɗabi'an mu take ba wai wani bane ana faɗa ne saboda gyara ta bai ɗaya amma haka muke to shi yasa in dai kana da hali gaskiya inda yadda mutum zai yi iyalansa ya zamto suna da wani kaso na wani abu na rayuwa da za su rayu da shi toye wannan kokarin saboda so da yawa mu mazaje rayuwar mu takan kare ne da jinya kuma a lokacin jinyan nan shine wannan maganar ta annabi ayyo kun ga yace ba wanda ya tsaye ya tausaya masa in ba matarsa ba to in ya zama na cewa ba wadata a tare da su haihuwar guzuma za a yi sai ka ji ana ƙarewa da sai da kayan ɗaki da sai da kaza da cin bashi da kaza da sauransu har a zo kila ajali ya sauka an tafi da bashi malam idan dukiyar da ka mallaka kawai za ta taimake ka ne kai jinyan mutuwanka wallahi rufin asiri ne wannan kuma ku yadda ba idan abin da ka mallaka zai taimake ka kawai kai tsaftatacciyar jinya ka mutu baka wahal da kowa ba baka tara ba kowa bashi ba ka tafi salin alun wallahi kana da arziki to a wannan gaban ko ana amfani da ƴaƴa da mata a wannan wurin idan da abin da za su iya yi na sana'o'i ko daga gidajensu ko kiwon kaji ne kai musu abu mai kyau da za su rinka samun wani abu rufin asiri wani ya ce ba su godiya to a dama ba su kake jira su godiya kai ai abin da Allah ce ma shi ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura wa kake jira ya gode ma dan adam a ina ba ka samu ba dan uwa kai musu domin Allah kana mama wasu a waje ina ga su ƴaƴa da mata abu ne da ya kamata wannan lallai gaskiya dan na san tsakani da Allah muna da sakaci a wannan babu na sha tattaunawa da mutane da dama ba ma sakaci ba wasu su tunanin su gaskiya a juye yake sai ka lallaba ka dawo da shi yadda ba laifi nake cewa sun yi ba amma dai ni na ga gaskiya na faɗa muku fahimta ta ce ni dai a fahimta ta ina gani ya kamata a sana'anta mata a sana'anta yaya mutum ya kokari abinda zai iya yi musu iya karfinsa iya iyawansa da za a ce ga wani abu da su ma suna iya amfana ta sanadiyan ka Allah ya azurta su da wannan abin to gaskiya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne mafi alkhairi a cikin ku ga iyali ne mafi khairukum khairukum li ahlihi mafi alkhairi a cikin ku shi ne wanda ya fi kyautata ma iyalan shi ya ce ni kuma ni na fi kowa kyautata ma iyalai na a cikin saboda ga dalilin da ya mun fada akan ba a fafa gora ranar tafiya ana ya ce ba wanda ya tausaya masa in ba iyalinsa ba ita ce ta tsaya Allah ya samu dace wa huwa fi dalika kullihi sabirun mustahsin muhtasibun a tare da haka kuma annabi ayyub bai kasance maface a kodayaushe yana cikin haƙuri da neman lada a wurin Allah. Falamma tsala bihil bala a yayin da jarabawa ta tsawaita ga annabi Ayyub alaihi salam da arabahu sai ya kirayi Ubangijin sai yana roƙonsa fa'ilan yana mai cewa, wa Ayyuba inna da rabbahu, an nima saniyar zurru wa anta arhamur rahimin wa ayyub kuma ka tunatar da al'ummanka dangane da tarihin annabi annabi ayyub idnada rabbahu a yayin da yake rayu ubangijinsa ya roke sa da cewa anni masaniyad dur ya Allah lallai cuta ta shafe ni kana sana da haka wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan dukkan wasu masu jinkan ina neman kwaranyewa daga gare ka kun ga addu'an kenan wato ko dan adam ne ka nuna mishi baka da kamansa sai ka ga yana kokarin shi kuma sai ya ga bai kunyata ka ba haka ne ga wanda yake mai mutunci da karamci to ina ga Allah ta'ala kansa da zatinsa Allah ta'ala ya ce sai wannan magana ta annabi ayyuba ta faranta wa Allah fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa masa wannan kira nasa fakashafna ma bihi min dhurrin sai muka yaye masa na da abin da ke tare da shi dangane da cutan da yake dauke da ita na rashin lafiya mu ma Allah ka yaye mana ka yaye ma dukkan wani musulmi da ke fama da rashin lafiya ko damuwa mala ya ce wa du'a'u sababin litafrijil humumi wa zawalil humum ita addu'a wa musulmi dalili ce ko hanya ce da kike kwaranye ma mutum damuwa da bakin ciki wa shirahu sudur kuma dalili ne in mutum na yawan addu'a yakan samu yalwan kirji wato haƙuri kenan mutum kan zanto mai haƙuri ka san idan ka kasa ajiye damuwarka a zuciyarka kullum kai ne kai ƙaran Allah mai ka kai ƙarar damuwar wurin Allah sai kai ta kai ƙaran Allah wurin mutane ko ka sani ko baka sani ba to kullum kunci mutum zai ringa shiga kunci za ka yi ta shiga wanda kake tsammanin zai iya baka dubu ɗari a matsalarka sai ka gan kai sa'a baka dubu biyar in ya baka goma ya ƙoƙari kai ka buɗe damuwarka tunaninka za ta kwaranye gashi bukata ba ta biya ba abinda ka samu layus min wala yi gune min jo wanda kila da ka bi dare ka roƙi Allah to da abinda Allah zai baka tsakanin kafin da nonon kai kanka sai dai wani ya amfana da shi amma galibi rashin sakankan cewa mu game da Allah ɗaukin sarki la'alla shi ke janyo mana wannan ko yawan zunubai ka san mutum na yawan zunubi sai a toshe mai kofan ya kasa ganinta sai ya tabin inda ba nan bane mai kyau amma idan mutum na da'a sai Allah ya ta bude mai kawai ki fadaye kwala ki fadaye kwala duniyar da lahira wannan kuma in Allah bai ba mutum duniya ba bai nuna Allah baya san shi ba ko ba haka bane ya nuna Allah baya san shi ba inda kelekelen duniya ne burgewa da cinyewa na rantse da girman Allah duk da sahabbai za su mori wannan abin da muke mora a yau saboda sun fi mu a wurin Allah sun fi mu matsayi sun fi mu komai amma ba ita bace tsarkin lokaci da tsarkin da'a da tsarkin zuciya shine mutum Allah ce make mu to malaika wannan yace wa taysirul umur kuma addu'a dalili ne dake sauƙaƙe ma mutum al'amura wa fihi winajil abdu rabbahu kar ku manta fa a cikin addu'a ne bawa yake ganawa da ubangijinsa da ya halice sa wa ya'tarifu bi ajzihi wa da'fihi kuma a cikin addu'a ne mutum yake bayyana asalin haƙiƙanin gajiyawarsa da rauninsa yake tabbatarwa Allah da wannan wa hajatuhu ila khaliqihi wa maulahu kuma da addu'a ne mutum ke ƙara nuna ma yake bayyana wa Allah buƙatuwansa wanda Allah ɗin nan shine mahalicinsa ko majibincinsa wa huwa sababul lidaf'i ghadabillahi ta'ala ƴan uwa musulmi addu'a da kuke gani dalili ne dake tunkuda fushin Allah madaukake wannan kuma an fahimci haka ne liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da yake cewa mallam ya tsalillaha duk wanda ba shi da lokaci da yake iya roƙon Allah to ya kwana da sanin cewa ya zabu alaihi Allah yana fushi da shi in mutum na so ya gane alaman fushin Allah tare da shi ya duba ya gaba ya addu'a saboda kamar mutum na cewa ne shi bai da bukatar sai Allah ya mishi akwai wanda ya isa ya faɗa ka ya zauna lafiya Allah ya ba shi babu shi wannan hadisi ma lai ce rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito hadisin wa tirmidhi da imam tirmidhi wa hassanahu al-albani malam muhammad nasiruddin albani ya inganta ya hassana hadisin ma'ana hadisi ne dai ingantacce sai ma lai ce wa ma ahsana qawlu sha'ir wai ma me kai kyawun maganan mawakin nan da yake cewa la tas'alanna bani adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني و ومنيني وبني آدم حين يسأل يغضب كو mika wannan sha'ir yake cewa la tas'alna bani adama hajatan karka kuskura ka je ka roki wani mutum wata bukata musamman bukatan da ka san ba mai yin sa sai Allah haka ne ko yawwa aqida al-sunna wal jamaa akwai sharuɗa guda uku dake sa ka roki wani wani abu shine na farko labudda an yakuna hayyan wanda zaka rokan nan rayiye ne bala ka je kabarin waliyi wani kana yi maka kaza bala abinda kake nema a wurin shi dole zamto wanda kake nema a wurin shi labudda an yakuna hayyan ya zamto rayiye na biyu fa an ya kuna ƙadiran ya zamto yana da iko yana da iko da za a je wurin boka ce ba da haihuwa ya isa a in ban da sakarci ba ka ga sai ka biya shi yake maka sihirin ba bai sa bai azurta kan shi ba yake gyara ƙashin miyan shi da aljihunka ba san ko kun gane ba ai ƙarshen ƙarshen ma abinda zai nuna dolancin mutum kenan ya je wurin mai azurta kuma ya biya shi a ai ko anan ka san da matsala da matsala da matsala kai ka san ya fi son kan shi fiye da kai kuma ya fi son ‘ya'yan shi fiye da naka amma ga nashi ‘ya'yan nan cikin tsumma har naka sun fi su kyan gani kai kuma saboda rashin sanin Allah ka je ka tarewa shi zai maka arziki ta ina in kura na maganin zawo ya makanta kuma wallahi sun fi kasan duniya waɗannan yin tsibbin da kake gani sun fi kasan duniya to kun ga muna magana abin da ya halasta mutum ya maka na kai da shi muka ce zamto yana raye yana da iko ko da Allah wane 500 nake nema kuma ka san kila ya fi ƙarfin 500 kaga wannan ka sai yana da iko ko na biyu in wani abu ne na agadi labuda ne kuna hadiran yana halarce ta ce ai waliyi ne duk inda aka kira shi kawai zai yi a wallahi sai yana wurin sai yana wurin wadda ta ce ka'ida ta wata duk wata bukata ita ma magabata sun kasance ko da ɗan adam zai iya musu sai sun roƙi Allah kafin ma kai su yi ma magana daga cikin abin da ya sa mutane ke tsananin ƙaunar sahabbai shine su ba su da nauyi a wurin mu'amala ba ka taɓa mu'amala da sahabi ka ji ka a takure ba ba ka isa ba ba dai sahabi ba wallahi wai ya jira sai kai mishi wani ya ce malam ni wallahi ina son sa babban riga amma yawan roƙon da mutane suke da shi yasa duk nake nake kasawa dole ne kai abin da zaka iya mana in kuma kai mugun maroci ne ka rinka kyauta ko in kuma ka san ka iyayen ka gaya musu mana sai su su yi haƙuri ba shi kenan ba ai ba takura kai a rayuwa ba matsa ma kai rayuwar nan tana da sauƙi sai kai ka tsananta ma kanka jama'a yana fata mun fahimta to irin wannan in za ka tambayi wani ana ka fara tambayan Allah ka tambayi Allah farko da ƙarshe in Allah ya baka shi ba zai iya hana ka ba wani za a ɗaura aure ya ce wallahi inda yana raye ba za a yi auren nan da alaji ka duba maganan nan a nemi maslaha tun da ba damuwa ba ne ya dinga rantsuwa ya mutu kuma ba a canza datin auren ba ni wallahi na je ɗaura auren da kusa aka yi irin wannan a abuja ya mutu ana saura kwana uku auren kuma aka yi auren kuma wallahi ba za ka ɗauka an yi mutuwa ba auren har sai da na tambayi angon na ce wai da gaske mahaifinta ne ce wallahi mahaifinta ya ce kuma kuna ta bushashe abu ana tabbar amala ana ta murna aka ta fito da kwalaban turaren wuta ana da sa a mota shikenan aka dauki amarya me zai canza babu babu in ka dauka kana da gata koma bayan Allah kai asara dan uwana wallahi kai asara dalika bi anna Allah maula alladhina amanu duk wani wanda kake jin zai maka a bayan Allah ne a bayan Allah ya maka ne kuma Allah ya maka ba wanda zai hana a ba ku ga Allah ya sa arziki annabi Musa a jikin Fir'auna ba annabi Musa na da maki kaman Fir'auna sai da shi amma ta jikinsa aka azurta shi ko bayan da Fir'auna ya iya dole ba dole ya fitar ma annabi Musa da arzikinsa to shi yasa addu'a tana da alaka da aqida da tauhidi tauhidi su magabata ma za su yi addu'a mu yanzu aka gama na gaya muku ranar wani littafi ran da muka fara wannan 40 rabbana rabbana 40 cikin rabbanonin har da rabbanan roƙon azaba a ciki kuma mutane na ta siya suna ta yi masu buga littafin ya kamata in kuɗi suke nema su je su ba malamai su ƙara tantance musu su fitar musu da ingantattun su ci gaba da bugawa tunda mu ba muna so su daina samun abincinsu bane ba shi bane amma damuwanmu shine an saba ma annabi dole mu yi bayani wannan dole a yi bayani duk wanda ya saba ma shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam dole mu fada ko da akan kanmu ne ko da akan yan uwanmu ne ko da akan wanda muka fi so ne a duniya saboda ba mu da wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu shine gwanin mu kuma shi muke fatan mu rayi a karkashin shari'a sama hade da shi gobe to kun ga wannan yana ciki magabata ba su matsawa sai sun ta dogon addu'a masu so da yawa har a abin da yake da tashin hankali wallahi kalmomi kaɗan sukan fala saboda tsarkin zuciyarsu sai kaga Allah ya amsa musu Ibrahim bin Adham na sha fala ruwa ne aka hau kwale-kwale jirgin ruwa sai igiyar ruwa ya motsa duk wanda ya san halin teku da halin ruwa ya gane me nake ne da ruwa ya rimi ya taho da iska kasan duk abin da ya cimma sai ya tunkuɗe shi ya tabbatar da iskan nan ta kowa yake yi kuma ya zo juya jirgin zai tunda ya yi rimi ne ya ɗaga ruwa mutane suna hango ta kowa ruwan nan a guje suka tsorata shi ko bawan Allah yana cikin kwale-kwalen ya ta da kai da kututturan itace ana ta abin nan a ruwa sai ce Allah ya sa wani hankalin sai dawo jikin sai ce ha za a ba ishaq ya ce jama'a ga ibrahim bin adham shi ma an tashin shi ya taya mu addu'a kun ga ba su ce shi ya mana mumi shiro ba ya taya mu kuma ya halasta ana tashin suka ce a tara man nasu fi kana ganin halin da mutane ke ciki ud'ullah lana mu ma roƙan mana Allah ya yi mana ba kuka ke ana ta addu'a ba wallahi ba Allah da ya daga hannu kawai sai ce Allahumma qad ra'aytana qudratik ya Allah ka nuna mana ikonka don wannan ruwan bai sai haka ban ba da izininka fa'arina afwak yanzu kuma abinda muke jira Allah nuna mana menene rangwamenka da tausayinka da jin kanka suka ce ba su san tsakanin sauki hannun shi da ruwan wanne riga wani zama ya labul ya kwanta ya mai da kan shi kan itace ci gaba da bacci ma'anan kai mamaki kana da raunin imani imana inna allaha ala kulli shay'in qadir wannan ayan kai tadabburin ta ba karamin arziki da aka samu inna allaha ala kulli shay'in qadir shi ya san Allah ne mai iko shi yasa ya ce to ya Allah ikon nan da kai ne mai shi ina yake sai ce gashi nan sai Allah ya nuna musu kuma wallahi ko a yau ka tsantsance cin halal kai sunna ba kai bid'a ba ka kusanci Allah da da'a ka nisanci sabo wallahi zaka samu wannan matsayi har a tashi kiyama Allah ba zai daina ba zai daina fitar da mutanen kirki ba shi yasa duk wanda kaga yana nisantan zulubai yana sunna yana cin halal wallahi ka ji tsore maka mummuna addu'a kuma in ka shiga damuwa kana neman masu taya ka roƙon Allah to ka sa shi a ciki ka sa shi a ciki kar ka gan shi a riga ya gaggiya tsimma in dai yana da wannan siffofin to wallahi yana kusa da Allah ba Allah ne sai Allah ya tara mai tarkacen duniya sannan za a gane shi wani bane a wurin Allah Allah ka taimake mu to shine ke cewa la tas la tasalna bani adama hajatan karka roki duk wani dan adam wata bukata wasalin ladhi abwabuhu la tuhjabu ka roki wanda kofofinsa ba a sha makance su ba a rufe su yanzu mu ya tashi kai tsaye kawai mu je mu shige gidan gwamna daga nan eh ba shi yiwa sai an mene an ce kai kun bi protocol kuwa ko ka zo wani parking space din nan sai an ce ku dan tsaya can mu buga waya ko an ce eh da gaske shine shine su nawa ne su kaza ne eh ga ina CCTV ba komai su shigo haka ba ke amma shi Allah ina direct malam kana rabbana za a ce bukatan tana jiran ka kai ne ka cika sharadin ka dauka eh shi Allah ya riga ya providing duk abin da muke bukata yanzu mu ne in mu ne muka gaza sai mu kasa samu amma dai zamu bi inda Allah ya tsara zamu samu to Allah shine wanda kofofinsa ba a ba a sha makance su ko a rufe su yanzu ko ta kwangila ne sai ka ji an ce kai ma how many percent zaka bayar ko ba ka bane a ce ai abinci muci ake yi nawa za ka bada wani bawan Allah ya ce mu wallahi malam wallahi na yi aiki barista ne lauya ne wurin wani ya faɗi sunan shi ba sai mun faɗa ba ya ce miliyan miliyan sha uku ne kuɗina da komai da komai da wahalar da ni ta sha da kaza kafin in fito daga wurin shi sharuɗan da aka samu ya ce wala da miliyan hudu na zira ya ce wallahi malar da miliyan hudu na tsira kuma suka tabbatar min cewa inda ban yadda ba toko na asarar kudi ba za a taba ganin shi ba ya ce na je gani gashi kamar in gaya mishi amma sai na tare ta ma hudun suna iya danne ta ya ce ina murna a baki har yana ce mun dan yaro da kai ka iya neman kudi Allah ya musu albarka a ran shi ya ce na ce hudun ma ya ce shi ke ganin su sha uku amma an yi kasafin tara a waje yana fita zai ba da su an yi kasafin tara wallahi yana fitawa ne ya basgawa ne ya basga suwa ne suka ja suka ja suka ja ya ce hudun ne ga shi wannan kaga na zo umara da ita kawai don ban shahushi na ya ce sai na zo umara da ita allah ya ninninka ta kuma insha allah sai allah ya ninka ta in wani ne ai boka zai kai ma ko ba haka bane yawwa malai ce allahu yaghdabu in tarakta su'aluhu allah yana fushi idan shi baka roke shi ba wa baniyu adama amma su mutane kina yusalu a duk lokacin da ka roke su yagdabu sai kaga mutum yana fushi mun yi wannan misali a ranar farko malacho huwa silahul mazlumin addu'a ita ce takobin waɗanda aka zalunce su wa mafza'u ad-du'afa'u al-maksurin kuma ita ce wanda aka aka karya aka aka asalin wato karya ko aka yage da rauni yake gaggawan zuwa gare shi idan qata'at bihimul asbab a yayin da hanyoyi suka yanke musu wa ughliqat fi wujuhi wujuhihimul abwab kuma aka rurrufe kofofi aka kukkulle kofofi gabarin fuskokin su shine kamar misalin can da nayi wani ga haƙƙin shi yana wahale wanda yau da za a samu takardar shi ta kai gaban wani ya sa hannu shi fa daga goban nan har zakka siya bayar amma a yanzu shin ka bashi zakka a guje zai ci saboda an kukkulla kofofi ga barin fuskokin su bai da yanda zai bai da yanda zai bai da yanda zai wanda a dokan kasa aka ce shi ya taimake shi to yanzu shike cutan shi ma to ya zai ya zai wanda aka ce tsara ranka an kama shi ya kashe rai dan Allah in ba Allah ba wala ka dogara yanzu gare shi ƙarshe fa kenan ƙarshe kenan wanda aka ɗauki amanar ranka a mataki na ɗan adamtaka aka ce ya tsare kuma yau shi ke kashe rai shi yasa duk wanda bai fahimci Allah ya bi shi ba a Najeriya sunan shi wahalalle taɓaɓɓe wallahi duk wanda za ka sa ran ya maka to kuma bayan Allah ne shi yasa idan ka san kana da Allah ne kaɗai kake samun kwanciyar hankali amma ba haka ba duk inda baka tunani cin amana ya shiga ba Allah ya shiga Allah ka ba mu mafita to da wannan ne sai malam ya ce ya ƙulul imamu shafi imamu shafi Allah ji kansa da rahama yana cewa a ta za'u du'a'i wata zarihi shin a yanzu kana izgilanci ne da addu'a kuma kana walakanta addu'a wa mata dari ma sana addu'a usihamun laili la tuqti'u ولكن له عمد walil awalil amadin qida'u ko imamu shafi ya ce wa mata dari bi ma sana addu'a halakai baka san girman abinda addu'a ta aikata bane ka kwana fa da sani suhamul laili su kibiyoyin dare la tukhdi'u wato bata kaucewa target duk wanda ka kuskure kai karanka a sallan dare to ya fa gama da kai duk wanda ya kai addu'an shi gefin asubahi ya kai karanka wurin Allah to billahi allazi sai inda abu ya kasance amma ko karshe ba zai kyau ba inda yafi ka gaskiya kuma ya tashi cikin dare roki Allah kanka a to shi kenan kibiyoyin dare ba sa kaucewa walakin lahu amadun ko walil amalin qida'u sai dai komai da ka gani yana da lokaci kuma kowane lokaci yana da iyaka wanda idan aka kai to ya ƙare duk yadda kake jin ka isa in wani ya tasa ka gaba da addu'a to ko za a zo lokacin da ba kai za ka isa ba sai dai a yi wani ba kai Allah ya tsare malaci adabu du'a raminci tara ladubban addu'a malai ce liddu'ai adabun kafira addu'a tana da wasu ladubba masu yawa wanda yake ya sunu tawafiruha yana da kyau mutum ya cika waɗannan ladubba litakuna aunan domin cika su zai ya kasance taimako a gare shi ba'dallahi bayan Allah ya taddi ba'dallahi ala ijabatid da'i don su kasance taimako a gare shi baya ga Allah ɗaukin sarki ya amsa masa don ya zamto amsa ne ga wanda yake kira ɗin ma'ana cika waɗannan ladubba suna sa mutum ya dace da amsa wanda Allah ya kai wa min hadhihi al'adab yan uwa musulmi daga cikin waɗannan ladubba da ke sa Allah ya karbi addu'an mutum wanda suna da matukar muhimmanci shi yasa malam zai kawo su kafin ya fara koyar da mu addu'o'in yace na farkon su shine iftitahi du'a bi hamdillahi ta'ala wa thana'u alai duk sanda zaka yi addu'a ka bude addu'anka da godewa Allah da yabo godewa Allah da yabo a gare shi ka gode ma Allah kuma ka yabe shi wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ka yi salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam wannan ladabi kuwa an same shi ne li hadith fudala bin ubayd hadithin fudala dan ubaid qala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana zaune id dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo fa salla sai wannan mutumin ya salla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kallansa a yayin da yake salla fa qala a yayin da yake sallan nan ko da idan sai aka ji ya ce Allahumma gfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ma'ana ka suturta laifuffuka na kan su cutar da ni ran alkiyama su zan kasa samun rahama shine shine gafara warhamni kuma Allah kai min rahama ka sa ni cikin yan aljanna kun ga abin da ya aikata ko yayi sallah ya daga hannu yayi addu'a faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun tuna taken babin ana so ka buɗe addu'anka da godiya wa Allah da yabo ga Allah to shi wannan a yanda yayin nan kun ji godiya ko yabo a'a kawai yayi addu'an shi ne bai yabo ba bai godiya ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce mishi ajjalta ayyuhal musalli ya kai mai sallah kai gaggawa kayi kutse ba haka aka so ba a matsayina na annabi da ke son ka da rahama ga guzuri na don ka gyara idan sallaita ka sani daga yau idan kai sallah faka'atta ka zauna bayan idan da sallanka da nufin za ka yi addu'a fa ka sani abu na farko ihmadillah ka fara gode ma Allah bima huwa ahluhu da abinda Allah ya cancanta da shi wa salli alayya sannan kai mun salati ni annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga taken ya fito anan summa du'u summa summa du'u daga nan kai ta roƙon Allah ka bude kofar da ba za a toshe ta ba yanzu kun ga wannan shine mutum na farko ko ana nan tun da ta hannu kamar sallar nafila ce sun masalla rajulun akhar sai ga wani mutumin na biyu na daban ya shigo masallaci ba da zalika bayan shi ma ya yi sallah da ya idar da sallansa shi kuma sai ya dace fahamidallah sai gode ma Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sai yi ma'annan sallallahu salati kun ga bai fasan me ya faru da na farko ba fa qala lakum nabi sallallahu alaihi wa sallam kafin ya fara addu'a yana gama godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce da shi ayyuhal musalli ya kai wannan bawa da kai sallah kake nufin addu'a ud'u roki duk abin da kake so tujib tabbasa amsa maka kai kam ka bude kofa ka biyo inda ake so kun san ita sunna dace ne ba wai girin girin bane kawai ya annabi sallallahu alaihi wasallam yar kadan ce yi kadan ka tsaya karkace zan iya da yawa annabin ka yafi ka imani da yayi da yawa inda yayi da yawan kakkai rauni ana ka tsaya kana sai na kai inda annabi ya kai wallahi ko zan mutu to kaga kai sunna burgewan kenan cinyewan kenan dan kadan yayi kai dan kadan ta fi taka mai yawan albarka da yawa ya je kai da yawa kakka zama rago saboda kai makwabtaka da shi a gidan rahama to shi ne annan sulasu ne faɗa masa wannan wannan hadisi rawawu turmizi imamu turmizi ya ruwaito wa sahul albani mala albani ya mene ya inganta shi ladabi na biyu da mai addu'a ke so ya kiya shi ne al'itirafu bizanbi wal iqraru bi duk sanda ka zo za ka yi addu'a ka bijiro da zunubinka kuma ka tabbatar wa Allah kai mai laifi ne kun fahimta ko ka yadda kai mai laifi ne kuma ka tabbat ka bijiro da da laifukanka kuma ka tabbatar da su kawai kai mai laifi ne kai ba gwani bane gwanin shine Allah mala yace wa fi hada a cikin bayyana laifi da tabbatar da shi kamalul ubudiyyati lillahi ta'ala akwai cikan nuna bauta ga Allah maɗaukakin sarki. Mithlu ma da a Yunus alaihi salam, irin kamar misalin yadda muka ga annabi Yunus ne, aminci Allah tabbata a gare shi ya roƙi Allah. Allah ta'ala da kansa yake cewa, fanada fi zulumati, annabi Yunus ya kirayi Allah a cikin dubbai ko na cikin kifi, wani irin kira ya yi? shine Allah ilaha illa ant lallai babu an bauta bisa cancanta face kai ya Allah subhanak sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin kun ga shine itirafi lallai ni na kasance cikin masu zalunci masu laifi masu zunubi a gaba sai Allah ya ce mene fastajabna lahu sai muka amsa mishi wa najjaynahu ko muka kubutar da shi to kai ma ka ga yanzu za mu zo mu ga hadisi a karatuwan lokacin annan sulasu ne ce babu wata damuwa da za a matsa mata da wannan la'ilaha illanta su ba da kai ni kuntu minan zalimin din har sai Allah ya yaye ta in ka ji kana cikin damuwa ko luzumce ta wallahi za ka samu mafita wallahi za ka fita za ka fita fes zai zama tarihi abin da ke sa ka kukan da tsoro yanzu wata rana sai ka rinka ba da labarin shi kana dariya ka sa akwai abin damuwan da ya same ka wani ya maka dariya har ka mutu ba za ka daina jin haushin shi ba amma akwai yaye wanda Allah ya maka da kanka za ka zo kana ba da labarin damuwan kuma kana dariya wani aiki sai Allah to mu je kasan shafin malam nura mu je kasan shafin mu tsaya ko wanda mun samu ladabi na nawa kenan kar ku manta akwai alƙawarin hadda tsakanina da ku eh nura haka ne ina ran masar to na uku shine al-ilhahu fi du'a yin magiya a cikin addu'a wal azmu fil mas'ala sannan kuma da asalin wato jajircewa wurin roko ana so kai magiya kun san magiya ko yaron yana so mahaifiyar shi ta bashi suwiti ya kake gani ya je mama don Allah ya ɗauka ko ya ce kai ba za ka wuce makaranta ba to na tafi sai a to mama don Allah in sa a jakan an fito break in sha kaga ilhahi ko kai ta sai wani ma sai an make shi ya gama kuka ya ce to mama dan Allah in dauka karshe sai ka ji tana ne ba dan halinka ba dauka ka ban wuri to shi Allah ba bai cewa ba dan halinka ba subhanahu wataala shi cewa ke wa idza ra'aita thumma ra'aita mene na'iman wa mulkan kabira kai wallahi mun gode da muke da Allah mun gode ma Allah Allah kai ne Allah shi kadai ne wanda zai baka ya ƙara maka kuma ya baka fiye da bukatarka fiye da bukatarka ka duba ka ga mutum ya dade wai yana zunubi malam amma ran da ya dawo ya tuba Allah ya amshe shi ya maida zunubin lada ya bashi kyauta to kai ya aka kai sakaci baka kusa da Allah me kai ka ba ma dalilin da zai sa kai nisa da Allah saboda wallahi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wala takilla ila anfusina tarfata ain daidai da kiftawan idon Allah ya saki mutun halaka zai ba wanda zai iya hakuri da dan adam kaman Allah babu shi ka duba ka ga malam duk inda abu ya kai ya kawo kana zuwa kuma sai ya amshe ka ya kuma rufa maka asiri ka kuma nema ya baka ka nema ya baka shi yasa wallahi kakka fusata Allah malam duk abin da zai sa Allah ya fushi wani abin bai da kyau bai da kyau da ya ce ai nan kawai yi nan in duk duniya za su kika su kika kan kiyayyen da Allah zai soka idan Allah ya soka kuma ƙarya ne a ce duk duniya sun kika wallahi ƙarya ne wanda ma za su tashi su tare maka faɗan kai baka san su ba kai baka san su ba in dai za ka tsaya inda Allah yake so to wata musiban ma sai wani ya ci karfinta zaka ji labarinta kuma wallahi duk wanda ya taba ka sai duniya ta yi kamar ta fashi ba ko sule biyar dinka abinda dan siyasa bai iya amma kai bawon Allah sai ka samu cikin sauki ba haka bane haka ne to duk ba wannan bane menene cinyewan ka je aljanna a cewa an shiga aljanna duk wannan wahalan da muke ba malam khamis da zai ta jan bakara ina ai sai dai mu ci bakara ku ba ta sai dai mu ci nama naman ma na tsuntsaye ko walahmi tayrin mimma yashtahun mala wai kun san hikiman da yasa Allah ya ce ma tsuntsaye za a ci likitoci sun ce gwargwado yanda dabba ke da girma ba red meat din kenan ba gwargwado yanda take sa cuta a jikin dan adam gwargwado yadda take karama gwargwadon lafiyanta shi za ka ji ana cin kaji ana kaza ana to inda za ka ci nama dan nisanci jan nama saboda kafa da ido da waye a ci tsuntsaye a wannan ai sace amsa ne daga aljanna lahmi tayrin na can najira ko alan nura an gama zuwa islamiya wallahi an gama hadda ya Allah ka samu yan aljanna ne ya Allah to malamai suka ce ana son magiya wal azm wal azm fil mas'alati sannan ko mutum ya zamto yana da jajircewa wurin roko kada ka ce to ani na roka ban ga an bani ba a'a ba mamaki har yanzu roƙon da kake zunubin ka ake kankarewa ba a zo point inda za a iya baka wani abu ba zunuban da ka ɗibo wanda za su kai ka jahannama yanzu su ake ta rushewa kai ta roƙo mota ne gida ne kaza ne kaza ne kaza ne sai ka ga yanzu ba su zo ba wallahi ba Allah bai amsa ba ne kila baya kayi wani laifin da an rubuta sunanka a cikin 'yan wutan jahannama yanzu da kake ta roƙon wannan sai a ce to ku yafe mai wancan in ka nace a ce ku ƙara cire wancan ku ƙara ci ana zuwa sai a ce to ku bashi da wannan da wancan in Allah ya kalli ma ya ganye baka kyautan za ka yi girman kai za ka yi riya za ka yi kafirci sai ce kar ku bashi a nan ku bari a bashi daga kabari zuwa aljanna ka ci riba ko baka ci ba duk wanda ke kabari yanzu ya zamto dan aljanna ne na rantsa da Allah da za a bashi zabi ba zai dawo duniya ba wallahi ba zai da me zai zo yi yaya da mata zai jibince su ne fiye da yadda Allah zai jibince su yayan nawa ne iyayen na tsaye kuma sai da talauci ya shafe su sun isa sa hana ba su hana waɗanda Allah ya so ya azurta sun nawa ne wanda ake ga iyayensu ba kowan kowa ba kuma su sun zama wani abu suna da yawa suna da yawa to shi yasa in ka bar ma Allah sai ka tsira amma in ka ce iyawanka ne to ba za ka kai labari ba za ka samu matsala za ka samu matsala Allah ka iya mana malam ya ce liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ana so kai magiya kuma ka jajirce wurin addu'a saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza da'a ahadukum idan ɗayanku ya tashi da nufin zai yi addu'a falyu'azzamul mas'ala to ya jajirce wurin roƙon Allah wala ya ƙulanna kada da ɗai mutum ya buɗe baki ya ce Allahumma in shi ta fatini ya Allah in ka ga dama ka bani kai ka ji kiran ruwa ko ba ba har kai ma wannan ai ka ka gani a ƙwaryar tuwarka ko ba haka bane kai wannan addu'a wani kuma zai iya fa a to kana zono zai zo ya ce maka wai musamman bid'a an bid'a za su yi wannan amma ahlus sunna ai ba zai wannan ba mutum zai zo ya ce maka yanzu in ba wuta ba aljanna zaka bauta mu Allah kaji ana so hada karkici da Allah ko a ba amsan mai sauki ne wane eh bari ran da aka ce ba wuta ba aljanna ka zo zan baka amsa ko ba haka ba amma zutin da akwai wuta akwai aljanna barni in yi aikin aljanna barni in nisanci wuta akwai ran da za zo ba wuta ba aljanna ai ran da zai dawo muna aljannan ma kaga ba sauran kes kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce karkace ya Allah ka bani in kaga dama fa innahu la la mene la mustakrihuhu la mustakrihu lahu ko domin yanda al'amari yake shine babu mai tursasa Allah akan yayi masa dole sai ai ta magiya ai ta roko rawahul bukhari wa muslim Allah ka samu dace na karshe da zamu tsaya akan sa ladabi ita ce ladabi ta hudu alwudu wa istiqbalul qibla ana so mutum ya yi alola kuma ya fuskanci alƙibla a yayin da zai addu'a wa raf'ul aidi kuma ana so ka ɗaga hannuwanka biyu halar du'a a yayin addu'a ita fa sunna ƙarshe ce ba ba abin da ba a koya ma a sunna ba kaga in rikicin abu ma na so ka ɗaga hannun har ya ne har ya zarce kai wanda asali haka ake yi ko kamar yadda muka gani a menene a badar yanda mun karanta nan sai na abubakar a baya annan sulafin ya rinka daga hannuwansa har sai da suka hangi hasken kasan hannunsa kuma ya mayafinsa ya zame ina ka samo cewa ana so kai addu'a ka fuskanci alƙibla kuma ka daga hannu yayin da za ka yi addu'a malar ce fa haza ad'a ila khushu'ihi wannan shine abin da yafi mutum kaiwa makura zuwa ga kankan da kai kankan da kansa zuwa ga Allah wasirki tawajjihihi kuma yin haka yana nuna asalin wato gaskiyan abinda mutum ke na fuskantar Allah fa an abdullahi bin zaid an karbo hadisi daga abdullahi dan zaid kala yace kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallama ila hada almusalla yastasqi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito ila hada almusalla zuwa ga wannan fili da ake yin sallar roƙon ruwa kun san sallar roƙon ruwa ana fita kamar yadda ake idi ne ko wato shi ne ke ga musu misali da wurin da suka sani ya ce annan sulasula ya fito da nufin ya sallar roƙon ruwa fada'a annan sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙi Allah wastaska kuma ya nemi Allah ya shayar da su ruwan sama bayan haka nan ya ce sun mastakbal alƙibla sai na ga annan sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla yayin addu'ansa kuma da ya gama addu'an wa ƙallaba rida'ahu sai ya cire rigansa ya juya ta. Ko? Haga sunna. Za mu matsa sai mun gano hikiman juya riga? Ina, ai, ba za mu matsa ba. Za mu juya rigan kawai malam, in gobe ka ci abto roƙon ruwa can za ka gamu, wani iya badarawa ko ya samsi ko? Ko mu nemi can inda ake dai idi ko sultan bello. ana gama za ka gajin mun kwaɗe malam kawai mun juyo su alƙur'an wallahi sunna ce annabinmu ya yi me yasa kuka yi haka ma da a lahira za ka ga dalili a za ka ga dalili ai mu ba inda ya yi abinda muke da kawai ta tabbata annan su lasulam ya yi Allah ji kan da ta Ahmad bamba da rahama yana karatu wani ba Allah ya ce mai ala gafata mala ya ce na'am me yasa ake kashe tsaka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu kashe ta kuma ko kai yace mu kashe kashe kalami gaskiya ne annabi yace mu kashe ta ya ce ba tsaka ba ko kai ya ce mu maki wallahi sai dai a nemo wani amma kai kam ka tafi ka duba shi ne tsantsan biyayya ga annan sulasal ba ana cewa mu ɗauki doka a hannu ba ne ko wani laifin kisa ba haka malam ke nufi ba amma dai na so ya nuna mishi duk abin da annabi ya ce a yi to ko ta warware ko ta waraye za a yi shi haka ne ko Allah ya taimake mu Allah ka haɗa mu da manzon tsira mala yace wali hadita abi Musa kuma har wai za fahimci alola dan a wannan gaba ɗaya ba kawo maganan alola ba ko to shi yasa yace sai kuma saboda dalilin hadisin abi Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi lamma yace shi da yake bada labarin addu'a roƙon ruwa cewa yi lamma faragan nabi sallallahu alaihi wasallam min Hunain a wannan yakin Hunain ne a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala yakin Hunain wa fihi a cikin abin da ya ambata na kissan abu musa ash'ari ya ce fada'a bima'in sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa ruwa da aka kawo ruwan nan fatawadda'a sai muka ga annab sallallahu alaihi wasallama ya yi alola sun marafa a yadaihi sai daga hannuwansa kun ga duk sun gama fitowa ko dalilin taken wannan gaba ya gama fitowa a nan faƙala sai muka ji annan sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma fir li Ubaid bin Amir ya Allah kai gafara ga Ubaid dan Amir ka wannan sahabi ya haye ko mu ma Allah ya sa annabi ya mana addu'a Allah ya sa mu da Allah ya cece mu yace wa ra'aitu bayada ibtaihi kuma naga hasken wato ibtaihi anan kamar an sa abtaihi ko mai zai zamto ibtaihi kenan rawahu huma waɗannan hadisai guda biyu da na farkon da muka karanta na Abdullahi bin Zaid da na biyun na Abu Musa al-Ash'ari dukkanin hadisan al-Bukhari wa Muslim Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito hadisan suka ruwaito hadisan to insha Allah nan za mu takaita amma gobe in za ku zo sai ku ci tuwo ya imam goban sha Allah za mu gama ko? ha? ko ba gobe ba ne? malar nura ya ce ka gama gobe da ka banda ne fijo za ta karu ba to to gobe dai za mu ci gaban sha Allah ko? an mun zo gobe na? to in an ba gama gobe za a faɗi ran da za a ci gaba insha Allah Allah dai ya amsa mana ina fata mafi karanci dai da waɗannan karatun mu rinka jin san Allah a ranmu saboda in kana so Allah ka sakankance alama ne na ka zo kusa da zai amsa maka amma idan mutum yana bai jin san Allah da fatan rahama sai ya samu alyasu ɗebe rahama ɗebe kauna daga rahama to ba ma zai tunanin ya roki Allah ba sai shi ɗaya dilmi ya mutu ya tafi kenan an fahimta ko Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mu waɗanda suka riga mu muna tare da Dr. Said Dr. muna maka fata alkhairi na dauka na dauka zamu zo wurin ayoyin Qur'ani a yau to amma dai bamu iso gare su ba sai gobe kila insha Allah muna tare da Dr. Said Bauchi kuma Kaduna ko au Gombe Kaduna Dr. Dinda da insha Allah zai zama dan Kaduna Allah taimake mu ya zama likita ne gangaren dan boko sannan kuma hafizin qur'ani ne na gaske muzakkarin qur'ani yake da shi wallahi Allah ya waita mana irinsu Allah kuma ya sa mu karshe mai kyau subhanakallahumma wa bihamdika kwa kona malan nura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfirka tubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh